بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويرد الغاصب الغلام ولا يرد ولا يردها غير الغاصب
ويرد الغاسب الغلة الغاسب ɗan fashi da makami ko mutumin da ya yi wa wani ƙwace ya ƙwace mishi motan shi ya je shi kuma shi ma ya fara kabu-kabu da shi to waye ruddula khallata yana maidowa wannan moriya da ya ci ta wannan moto idan ya yi kabu-kabu in a kullum an san abin da yake samu to bayan an kama shi adadin abin da ya samu na kuɗi ga baki ɗaya zai dawo da shi zuwa ga mai mota amma wala ya ruddu ha ghairul ghasibi wani wanda ya kwaci motan wannan mutumin da aka kwaci moto aka je aka siya mishi bai san ba da motan na sata ne to shi sai ya fara kabu kabu da motan wata rana sai mai motan ya ga kayan shi to da ya kama shi aka zo titir titir a gane ba shi ya sata ma ba za a ce ba to dukkan kuɗin da ya samu na kabu kabu da wannan motan sai ya maido shi a za a kyale shi shi ma saboda ta shahe shi
والولد في الحيوان Mm, وفي الأمة mm, إذا كان الولد mm.
من غير السيد يأخذه المستحق للأم- للأمهات من يد مت- مبتاع أو غيره walwaladu fil hayawan ɗa na dabobi wa fil ama da kuma yaro ko yarinya da aka samu tsakankanin mutum da baiwa idza kana alwaladu min ghairi sayyidi idan wannan ɗa ba na shugaban bane to ya khudhuhu almustahiqu lil ummahati wato wanda ya cancanci uwar wannan dabbar ko wanda ya cancanci mahaifiyar wannan yaron wanda ya cancanci wannan baiwar to shi zai amshi wannan ɗa min yadi mubta'in daga hannun wanda ya siya au ghairihi ko wane shi abin da ake nufi a nan mutum ya sato dabba kawai da kuka gamu da shi kai kaje kasuwa kaje ka kara neman dabba mai ciki kawai ya ga wata katuwar katuwar tumkiya tana da ciki ya ka ce malam ta saida ce ce ya ce in ba ta saida ba ce ka ganna a kara ko ka yi ciniki da shi ya saya maka ita bayan ka ba shi kuɗi ka kawo ta gida ka aje ta bata huce ba sati ta aihu tun da ta aihu wannan kake gaya wa mutane wannan in ka gamu da shi musulunka wallahi tumkiya na siyo rana ta yau yanzu har ta aihu yau mashi ka ganta hal ya zamanto wani an sace mishi tumkiya da ya shiga gidanka ya ce ai wannan ita ce tumkiyar da aka sace mishi ga alama nan gashi gashi nan to yanzu ba za ka ce ba to ai tunda a gidana ta a hidan timkil kaɗai aka sace maka da- da timkiya kaɗai za ka tai haddan zai tafi da shi kuma kai wanda ya siya maka in ka san shi ka je ku iya da shi ka ɗauka ƙaran shi au ghairihi ko wani wanda ya siya ko shi wanda ya kwata din
ولغ سبع أمة ثم وبيعها فولده رقيق وعليه الحد wa man ghasiba wa man ghasaba amatan dukkan wanda ya yi wa wanda ya kwaci baiwa ya shiga gidan mutane ya ɗako mace ya sato mace kuma waɗi a hasan nan kuma ya take ta to fa waladuhu raqiqun wannan ɗa idan ya zamanto ta ɗauki ciki da wannan saduwa da suka yi da shi to wannan ɗa idan ta haife shi bawa ne na mai ita wa alaihi alhaddu kuma shi wannan wanda ya katobara wanda ya wannan zina ya sato mace daga gidansu to za a yi mai haddi na bulala ta- na bulala ɗari idan ya zamanto ba ya da aure idan kuma yana da aure za a yi mai haddi na a jefe shi hal Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa إصلاح السفل Mm, على صاحب السفل mm.
والخشب للسقف عليه to idan ya zamanto mutane ne suka ɗauki gidan haya to gidan hayar sai ya zamanto baini ne akwai ƙasa akwai sama to da ka zo kai sai ka kama saman gidan sai ka kama bainin sobanka sai ya kama ƙasan to sai ya zamanto wannan gida yana da kwai matsala daga ƙasa to shine malam ya ce wa islahu suful gyaran ƙasa ala sahibu sufuli akan ma'abocin gidan ƙasa yake wanda yake da gida na ƙasa to shi zai yi ƙoƙari duk wata matsala wanda ta samu a ƙasa shi zai gyara ta ba zai ce ba to ai wannan bayanin da ka ɗora a saman gidana a saman ɗakina shi ya kawo matsalar wannan tunda shi ya ƙarawa abin yauni har abin ya yi kaza an gane ko ko kuma kuka zo kuka sayi kare ɗaya da kai da abokinka kuka yi lamanceceniya da shi kai za ka gine ƙasa shi kuma ya gine sama ya ce ya yarda to da aka yi haka nan ƙasa he ta zamanto tana ɗan samun matsala to wanda ya gine ƙasa shi zai yi ƙoƙari ya gyara ta wala khashabu lisaqaf haka nan kuma wato itace da kuma siminti wanda za a kawo na rufi wanda za a zo a yi daki don simintin da za a siyo da wayoyi da komai na rufi wanda zai yake mai gidan ƙasa shi zai siyo kayan shi an gane ko wanda ya zaɓi gidan ƙasa to daki ma shi zai yi a zo a buga burgi in daki na zamani ne za a yi a zo a yi in rihi na zamani ne za a yi da wannan in rihi irin na da ne a kawo waya da komai a lahada a yi komai a buga su duka shi zai biya kudin wannan ba ruwan mai aikin sama tunda shi halin yanzu lokacin aikin shi bai fara ba an gane ko
wata aliƙul gurafi alaihi hakanan wata aliƙul gurafi alaihi idza waha suful hakanan rataye wacila alaihi wajibi ne akan shi idza waha sufulu idan ya zamanto gidan ƙasan ya yi rauni irin yadda idan mutum a cikin gidan shi ɗakin shi kuri ya karye cikin damuna da ake dabara a tokare shi a tsaye da wani kuri daga ƙasa ya tsawo ya tokare shi daga sama wannan shine ake ce da shi ta alikul huraf ratayewa cila ya zamanto in ya zamanto saman ta yi rauni tana famar faɗawa to yanzu ba za ka ce ba ai in ta faɗa ma kai na saman kai ma asarar ta shahe ka ba ni kaɗai ba ne a'a wannan mai gida na ƙasa wajibi ne a kan shi in sama in ƙasan saman gidan shi yana famar faɗowa ya yi ƙoƙari ya kiyaye ya gyara saboda kalwancin na sama ya samu matsala
hudima hatta yuslaha wa yudbaru ala an yusliha aw yabi'a mimman yuslihu to shikenan idza waha suful idan wannan gida na ƙasa ya rauni wa hudima yake fama da rushi to zai rataye wacila hatta yuslaha har dai a gyara a gyara wannan katangal irin idan aka ga katanga ta ɗan lankwashe tana famar zubewa da za a zo a tokare ta wannan shine ake ce da shi a ta'aliqul guraf a tokare ta har lokacin da shi mai katangal ya samu kuɗi ya sa aka kawo mishi burgi aka shirya aka kawo ƙasa ta ɗori kawai da radda za a rubje ta kawai za a iya tona fandasiyon kuma a sake wata an gane ku wa yujbaru ala an yusliha to kuma ana tilasta mutumin da yake da gidan ƙasa akan ya gyara wannan matsalar da ta afku dole ne a tilasta shi akan ya nemo mai gyara abin da ya cancanci a sa na biragina ko na wayoyi a siyo a sa au ya bi'a mimman yuslihu ko kuma a tilasta shi ya siya wa wanda zai gyara wannan gurin amma ba zai ce ba shi ba ruwan shi kawai na sama in ya matsu ya ba da kuɗi a siyo a gyara
wala darara wala dirara wato malam ya ce a addini na musulunci kuma wala darara babu cuta wala dirara babu cutarwa wato addini na musulunci bai yin umarni da wani ya cuce ka hakanan kuma bai baka damar kai ka cuci wani kamar yadda bai baiwa wani damar ka cuce ya cuce ka ba to shi ma bai baka damar ka cuci wani ba
fala yaf'alu ma yadurru bi jarihi fala yaf'alu ma yadurru bi jarihi kuma hakanan mutumin da yake zaune a wani gida kada ya kuskura ya aikata abin da zai cutar da makwabcinsa
min fatihi kawwatin min fatihi kawwatin qaribatin na budewa wata taga wanda take kusa da gidan na makwabcin naka
yakshifu jarahu minha wanda yakshifu jarahu minha wanda zai dinga ganin asirin makwabcin shi daga wannan kafar daga wannan kafa ta tagar wannan in ya zamanto mutum yana da kwai gida mai baini in ya hau saman bainin shi in dai gidan makwabcin shi ba baini bane shi ma kuma katangar da take tsakankanin shi da ita ba shi da girma duk abin da yake gudana a gidan makwabcinka kana gani to wannan bai halitta an gane ko na'am aw fatahi babi qubalat qubalata babihi ko kuma mutum ya zo shi ya buɗe kafar shi setin kafar makwabcin shi ga kafar gidanka daga kan hanya ana tsallaka hanya ta makwabcinka ce kuma kai kana zamana a nan da gidanka a rihe amma da kaga kofar gidan makwabcinka a he a buɗe kana zamana a gidanka in ka buɗe kafar ka zaka dinga ganin asirin da yake gudana a cikin gidan makwabcinka wannan shi ma bai halatta ba aw hafari ma ya burru bi jarihi fi hafrihi haka nan kuma bai halitta mutum ya haƙa rami ya gina ma ya durru bi jarihi abin da zai cutar da makwabcin shi fi hafrihi a cikin tona shi ko mutum ya zo shi ya tona wani katon gwalolo a kusan gidan shi makwabcin shi in ya zo shi da motar shi to sai ya yi taka tsantsan dankal aje ya fada sai ya bi gurin a sannu sannu saboda ka shigo cikin titi ka zo ka gina rami ko kuma kana da makwabci mai sharat in ya zo shi sai ya yi a hankali ko kuma kana da makwabci wanda yana da ƙananan ɗiya wanda in kowane lokaci sai yana kula da su don in ba kula da su ba za su iya faɗa cikin wannan ramin bai halitta ba wayan kana fi mulkihi wa in kana fi mulki ko da mulkinka ne kana tunanin cewa kusan gidanka ne bai halitta ba mutum ya wannan saboda haƙƙin makwabci yana da kuwa girma a addini na musulunci ويقضى بالحائض لمن إليه الإقم الإقم والعقود wa yuqda bil ha'id ana yin hukunci da katanga a ce ta wa- makwabcin wane ce ko kuma ta wane ce liman ilaihi riqimdu ga wanda ya zamanto a gidan shi gimshikai na katanga suke wanda a gidan shi aka yi gimshiki na katanga to in matsala ta samu tsakankanin shi da makwabcin shi kowa ya ce katangar shi ce to wanda za a yarda da cewa katangar shi ce in dai babu shaidu shine in aka zo aka laika wanda gimshikai suke gidan shi wannan shi za a ce mishi wannan shine ita ce shine mai katangar saboda gimshikai suna ƙara wa katanga ƙarhi ne in za ta faɗi to daga wancan ɓangaren in dai za ta faɗi ɓangaren da gimshikai suke nan za su iya ɗan tokare ta an gane ko wal uqud kenan kuma mutumin da ya san cewa wannan katangar tashi ce to zai yi kokari ya sayo gimshikai gurin da yake tunanin koda za ta faɗi za su ɗan tokare ta wal uqud da kuma kullun buragina wannan ba irin gini namu ba na yanzu eh su a can a zamani na da a- akwai kullun buragina da ake yi bayan an ɗora ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya an yi kaza an kai guri to sai a kulla waɗansu a ɗaure su da kyau to ana ganewa cewa katanga ta wane ce in- ga mutumin da a gidan shi aka samu wannan kullun buragina
ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلب wala yumna'u fadalul ma'i ba za a hana sauran ruwa ba kingi na ruwa ba li yumna'a bihi kala'u dan a hana cin ciyawa da shi an gane ko wani makiyayi ya zo shi yana so ya yi kiwo a nan garaki to shi kuma dabobi dole he sun sha ruwa ne za su yi kiwo in ba su sha ruwa ba sai gama cikinsu to duk wata ciyawa da za su gani in dai suna jin ishura ba za su iya cira ta ba to baya halitta masu garake su ce kala a baiwa wannan buhulatanin damar ya yi baruwa a kowace rijiya daga cikin rijiyoyi na garake saboda in aka ba shi dama ya yi baruwa waɗannan ciyawoyi ɗin da kuke gani to 'yan garin nan ba za su amfana da su ba shi wannan bulatanin dabobin shi su za su ci a bai halitta a yi haka nan saboda ciyawa wanda ya fito da ita allah subhanahu wa ta'ala ya fito da ita kamar yadda yake Ubangiji shi ne mahalittin ‘yan murya gabaki ɗaya, haka nan shi ya halitta shi wannan wannan wanda ya zo shi, shi ya halitta shi wannan hula- buhula- buhulatanin wanda ya zo da dabobin nashi. Don haka saboda ciyawar da Allah ya fitar bai halitta ka hana mutum ya ya shayar da dabobin shi su yi kiwo a wannan gurin.
وأهل آباد الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء To, wa ahalu abaril mashiya, to, ma'abuta rijiyoyi, wanda rijiyoyin nasu wannan na dabobinsu ne. Muna da kwai kowa daga cikinmu yana da kwai garke na dabobi, to, garinmu ruwa bai ishe mu ba. Muka zo muka zauna muka haɗa kuɗi, kai ka ka jika ɗari uku ni na ka ɗari uku shi ya ka ɗari uku shi ya ka ɗari uku aka haɗa, aka mu rijiya, saboda dabobinmu su dinga shan ruwa su ƙoshi. to da muka yi haka nan idan aka zo da zamanin kakan wannan ga dabobinmu ga hulani sun zo su suma sun yi cacirundu to ba za a ce ba tun da hulani a kan gurin sau kwanan mu yanzu muka zo mu a ce layi za a bi sai sun fara shayar da dabobinsu sannan mu mu shayar da namu a'a mu masu wannan rijiya saboda an gina mu ita ne dama saboda mu dinga shayar da dabobinmu to mu muka fi cancanta da mu shayar da dabobinmu hatta ya suwa har sai sun shayar da dabobinsu ga baki ɗayansu sun nasu fi hasawa'un sannan kuma sauran mutane ga baki ɗaya a cikin yin amfani da wannan rijiya matsayinsu ɗaya kawai za a diba hulanin ga baki ɗaya cewa ya zo da fari ku yi list wanda ya zo da fari shi zai bai wa dabobin shi sannan wanda yake biya mishi sannan wanda yake biya mishi sannan wanda yake biya mishi na'am ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تن أن إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله to shikenan malam yace wa man kana fi ardihi ainun dukkan wanda ya kasance a a cikin garkashi akwai maraimari na ruwa akwai ido na ruwa kawai wanda yake yanda yana bulbulowa yana zubar da ruwa au bi'irun ko kuma a cikin garkar shi akwai rijiya wanda yake bar ruwan amfanin wannan garka din to falahu man'uha ya samu ya hana dukkan wanda yake ba shi ba ya yi amfani da wannan rijiya ko wannan ido na ruwa illa an tana hadima bi'ir jarihi sai dai in ya zamanto rijiyar makwabcin shi ta rushe ko kuma idanuwan da suke gudana a cikin garkar makwabcin shi sun daina gudana shi kuma wannan makwabcin nashi walahu zar'un yana da kwai sabbin iriruwa da ya zuba a wannan garkar ko yana da sabuwar shibka bayan mutum ya dasa iriruwa to yana jiran ya suna buƙatar a ce ana musu baruwa akai-akai ya khafu alaihi yana jin tsoron hallakar wannan irin idan aka daina yi mishi ban ruwa to a wannan lokacin fala yamna'uhu fadlahu bai halitta ya hana makwabcin shi sauran ragowar ruwa bayan shi ya gama ban ruwa a cikin garkar shi ba zai ce ba a ba za ka yi ba ya ce nan kafin a gina mu tamu lokacin nan wahalar da kake ba a'a in mutum ya maka lalata in dai Allah ya hore maka kai yi mishi kirki
واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا
to واختلف malamai sun dada juna sani sun yi sabani hal alaihi thamanun fi zalika shin wai wajibi ne akan shi wannan makwabcin nashi wanda rijiyar shi ta fada idan zai yi amfani da ruwan rijiyar makwabcin shi wajibi ne ya ɗauki kuɗi ya baiwa wannan makwabcin nashi kuma shi ma idan ya bashi zai iya amsa amla ko kuma a'a bai halitta shi ya ɗauki kuɗi ya bashi kuma hakanan shi ma bai halitta shi ya amshi kuɗin saboda a nan taimakekeniya ce makwabcinka idan kana tunanin yau kana da kaza shi ba shida ka hana shi gobe zai iya yiwa ya zamanto kai ne bakka da kazakin nan shi yana da to ya zamanto tsakankanin makwabci da makwabci ba taimakekeniya sai an sa wani kuɗi akwai rashin amincewa juna.
Wayan baki Allah ya mna arrajulu jarahu an ya ghariza khashibahu fi jidarihi.
Wayan baki malam ya ce ya dace Allah ya mna arrajulu jarahu kada mutum ya kuskura ya hana makwabcin shi. An ya ghariza khashibahu ya ɗora korin shi ko azarar shi fi jidarihi a saman katangar shi. In ya zamanto mutum a mutum ya zo shi ka kewaye gidanka ga baki ɗaya kowane ɓangare ka kewaye shi to makwabcinka da ya zo shi katangar shi tsakankanin katangarka da shi tsakanin gidanka da nashi wannan katangar da kai to shi kuma ashe a nan da yake so ya ɗauko ɗakuna to tun da ka gina ta yace yanzu wannan ɓangaren kalya kashi ko kuma kalya sake gina wata katanga daga ciki kawai in yi sai zo setin tsawon katangar ka daga nan zai kara birgi da ya tsawo daidai daki sannan kuma ya dora kuri a kai karka ce a abin yarra ba katangar ta wannan karka dora mun kori a kanta na zo na mata dabarar wannan so gaje kai ka lalata mun ita bin raba baya halitta makwabci wa makwabcin shi haka nan wala yuqda alaihi wala yuqda alaihi amma ba za a yi hukunci ba a ce dole makwabci sai ya yarda makwabcin shi ya dora mishi kori akan katangar shi in ya gaya mishi haka yace bai yarda ba shikenan shi makwabci yana iya dakowa katanga daga cikin gidan shi sabuwar sabuwa ya tsira ta ta yi sama.
وما أفسدت وما أفسدت الماشية من الزرع والحوايد بالليل فذلك على أرباب الماشية وما أفسدت الماشية dukkan abin da dabobi na mutane suka lalatawa masu gona minas zar'i na shuka dabobi na waɗansu kawai suka shiga gonar wani suka yi mushi ɓanna billeli da dare fadhalika ala arbabil mashiya to wannan asarar rama ta wajibi ne akan masu dabobi da dare ba a ce ba mai gona ya kwana a gonar shi abin da aka ce wa mai gona shine ya yi kokari ya wuni ya sa masu tsaro su wuni a gonar shi amma a ce ya kwana a cikin gonar shi wannan ba wajibi ba ne abin da yake dole ga masu dabobi in dare ya yi a san inda suke a san inda suke kwance kala a bar su yawo cikin dare an gane ko wala hawa'idi hakanan kuma abin da dabobi suka lalata na mutane masu garace dabobi suka shiga cikin garace suka yi barna billele da dare to fa zalika ala arbabil mashiyati to rama wannan asarar da waɗannan dabobi suka lalata akan masu dabobi ne dole ne su rama
wala shi'a alaihim fi fasadin nahari amma idan da rana ne dabobi na mutane suka tafi suka yi barna a gonar wani ko a garkar wani to ba wani abu wanda masu dabobin nan za su bayar na ramuwa in ya zamanto haka ne yake gudana a al'ada a gari yanzu a al'ada a gari mun tabbata ba a saka dabobi su shiga cikin garaki koda da rana ne duka wanda dabbar mutum ta shiga garake to din abin da mai garkale ya mata shi ya janyo wa kan shi saboda dabba ba ta kiwo a cikin garake na mutane abin da take kiwo tana kiwo ne a wajen garake da makamantansu amma duk lokacin da ta ratsa to za a hana ta ne alhamdulillah wallahu ta'ala alam